الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر أسبر biyar ga watan rabi'ul awwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da 27 ga watan disamba shekara ta 2014 wannan shine kaset na biyar daga cikin jeren gir kasusuwan karatun littafin iqtida'us siratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafan shekul islam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taymiyyah Al-Harrani Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara wannan littafi ne dake kokarin yin bayani dangane da ka'ida da manhaji da tsarin da ainihin musulunci ya karantar game da abin da ke da alaka da kwaikwayon Yahudawa da Kiristoci da sauran waɗanda ba musulmai ba littafi ne wanda a duniyar musulunci ba shi da ainihin wani littafi wanda yake ya yi irin shi wajen bayani dalla-dalla dangane da wannan matsala waɗannan karatuttuka waɗanda ainihin wato ake a wannan makaranta ta daru hadisi salafiya ga baki ɗayansu wato mallaka ne na wannan makaranta darul hadisi salafiya wanda ke nan zaria a nigeria waɗanda kuma suna ƙarƙashin doka ta kare ainihin wato haƙƙin mallakar ta ƙasa wanda ƙarƙashin haka bai halasta ga wani ya juya ko ya kwafa ko ya nakalta ta kowane salo na zamani ko na gargajiya ba ba tare da izini rubutacce daga wannan cibiya ba har ila yau muna ƙara tunatar da cewa waɗannan karatuka ci gaba ne da ayyukan da babban malamin mu a Sheikh Muhammad Al-Awwal Adam Al-Albani rahimahullahu ya fara na aikin karanta da littafan Al-Imam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani Allah ya ƙara musu gafara gabaki daya idan jama'a masu wannan karatu ba su manta ba har yanzu dai muna biye da ainihin malam ainihin ustazu doktor watin nasir ibn abdulkarim al'akal wanda yake mana yake tattauna mana wasu matsaloli a cikin muƙaddimar da yawa wannan takiki na littafin bukatun da muka yi a baya ya mana ishara zuwa ga wasu muhimman ainihin tambihat faɗakarwa waɗanda ya yi dangane da al'amuran da ke cikin littafin abin da ya kira da suna almawdu'ur ra'is lil kitab a karkashin haka ya tattauna mana akan waɗannan ka'idoji waɗanda malamin ya kafa littafin akan su a yanzu zamu tashi a inda yace faniyan qadiya ta biyu a cikin wannan muqaddima ita ce dirasatun li ba'd mawdu'atil kitab tattaunawa da yin nazari akan wasu mas'aloli waɗanda littafin nan ya ainihin yi magana akan su daga cikin waɗannan mawdu'at ɗin al-mawdu'ul awwal qadiya ta farko wadda za a tattauna a kanta a cikin wannan muqaddima wadda littafin nan ya tsokaci akai ita ce mas'ala dangane da tanbihul muallif ala aslaini muhimmaini Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗakar akan wasu ƙa'idoji guda biyu masu muhimmanci waɗanda gaba ɗaya al'amarin alwala'u wal bara da kuma at-tashabbuh bil kuffar wal hadar minhu ƙoƙarin hana musulmai daga su dinga kwaikwayon kafirai da kuma bayani akan aƙida ta ainihin wato hukuncin jibanta da kuma ƙauracewa jibantan muminai ga mumini da kuma ƙauracewa kafirai da fasikai da sauran batattu wanda ake so mumini ya kasance yana yi akwai wasu ƙa'idoji guda biyu waɗanda ainihin a ƙarƙashin su ne ake gudanar da duka waɗannan ainihin akidoji da mas'aloli to ibnu taymiya ya yi tambihi zuwa ga waɗannan asalan shi ne a nan malam nasirul aqal zai tattauna mana akan waɗannan ainihin wato asalai guda biyu ya ce ista'allal mu'allifu kitab iqtida israt mustaqim li mukhalafati ashabil jahim bi madkhalin muhim ibn taymiya ya fara rubutu a cikin wannan littafi na iqtida israt mustaqim bi madkhalin muhimmin da wata muqaddima mai muhimmanci wajadirin bitta'ammuli wa dirasa muqaddima wadda ta kamata ya dace a tsaya a kalle ta a yi dibi na natsuwa a kanta wa dirasa kuma a tsaya a nazarce ta a san halin take ciki da annahu yashkilu al-asas domin wannan muqaddima ita ce take matsayin wato fandisho ita ce take matsayin asasi li fahami mushkilati tashabbuhil muslimina bi ghairihi dan fahimtar matsalar kwaikwayon da musulmai suke yi da wasunsu ma'ana asalin tambayar da ya kamata ka yi tun farko me yasa musulmai suke kwaikwayo da wasunsu bayan musulmai suna da yaƙini akan cewa addininsu da al'adar addininsu da nagartar addininsu duka yana sama da addini da al'ada da nagartar wasu addinai to me yasa kai da kake da abin da yafi kyau zaka bar naka kana koyi da wanda kana da yaƙini yana ƙasa da naka shi ma wanda yake da shi yana da yaƙinin nashi ne wato inferior mara daraja kaga wannan tambaya ce da ya kamata a tsaya a dandana a kanta to ibn taymiya ya bada amsan wannan tambayar meye dalilin menene asalin matsalar ta faru har aka wayi gari musulmai suke koyi da waɗanda ba musulmai ba me yasa musulmai suke kokarin kamantakekeniya da yahudu kamantakekeniya da nasara da kamantakekeniya da maguzawa me dalili summa al summa ilaja sannan sai kuma ka tambayi menene waraka ina mafita bayan ka gano matsalar dole abu na gaba shine tunanin to ina mafita game da wannan matsala yaya za a yi musulmai su dawo cikin hayyacinsu su daina kwaikwayo da kafirai yaya za a yi musulmai su dawo cikin tunaninsu su gane al'adunsu na musulunci su ne al'adu masu kyau su yi watsi da abubuwan da suka kwaso daga ainihin yahud da nasara wa tajannibu akhtariha ala basiratin wa huda yaya baya a guje ma hadarin da ke cikin kwaikwayo da kafirai gujewar take akan basira da shari'a waɗannan tambayoyin duka ibn taymiya yayi kokarin bayyana yadda suke da kuma yadda za a san mafita game da matsalar da suke haifarwa wazalika yadda abun ya faru a cikin wannan littafi annahu nabbaha ala aslain min usuluddin ibn taymiya yayi tambihi ya fadakar akan wasu ka'idoji guda biyu daga cikin ƙa'idojin aƙidar musulunci, la gina lil musulmi an fahimiha, babu yadda za a yi musulmi ya wadata daga fahimtar waɗannan ainihin ƙa'idoji guda biyu, wani kulle wahidin min huma alaƙatun bil akhar kuma sannan kowane asali daga cikin waɗannan asalai guda biyu yana da alaƙa da ɗayan. Al'asulul awwal, tushe na farko na wannan matsala shine ikhbarun rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama alƙaɗe al'akyat wato yadda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya bada labari labari wanda yake na gaskiya yanke wanda yake kuma labari ne mai ƙarfin hujja bi anna ummatahu satattabi'u sananan umami allati sabaqatha manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya bada labari labari na gaskiya labari wanda yake nassi ne qati'i cewa al'ummarsa ta musulmai za su dinga bin tafarki da take-taken al'ummomin da suka gabace su, minar Yahudi wa Nasara, daga cikin Yahudawa da Kiristoci, wa Farisin wa Rum, da Farisawa da Rumawa, wa Nahwihim da ire-iren waɗannan al'ummomi wanda suke ba musulmai ba ne, ɓatattu ne, maguzawa ne, kafirai ne, mushirkai ne da makamantansu. Shibran bi shibrin, taƙi da taƙi, zira'an bi zira'in zira'i da zira'i wato duk inda suka sa kafa su kafiran suna dagawa musulmi za su sa kafa su anan dinda suka fuskanta sai musulmi su ma su fuskanci nan dinda suka kwanta musulmi su kwanta anan dinda suka tashi musulmi su tashi anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan labarin cewa abin zai faru wa hadha ya'ni anna tawa'ifa min hadhihi al-umma sawfa tatashabbahu bil kuffari qat'a wannan yana nufin kenan yanke babu makawa dole wasu daga cikin ainihin wato wannan al'umma ta musulmai babu yadda ka iya sai sun yi kama da kafirai sun kwaikwayi kafirai sai sun bata wato wannan bayani ne akan kaddara ce wadda take muhattama Allah ya riga ya rubuta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kuma wannan labarin da ya bayar gaskiya ne kuma shi abin gaskatawa ne yana daga cikin alam min a alami nubuwatihi alaihi salatu wassalam alama daga cikin alamomin annabtarsa karanta littafin ainihin Imam al-Baihaqi Dalailun Nubuwa yayi kokarin tattaro ire-iren waɗannan hadisai waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin abubuwan da za su faru a duniya daga baya bayan wucewar zamanin sa kuma haka suka dinga faruwa kamar yankan wuka tun daga kan ire-iren rigingimun da za su faru tsakanin sahabban shi da ainihin kashe-kashen da za a yi da yaƙe-yaƙe da annoba da sulhu da makamantansu duka waɗannan abubuwa ne da sun inganta a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama to da ka babu makawa sai sun faru wannan shine asali na farko ka gane cewa babu yadda ka iya dole sai an samu wasu bangare daga cikin musulmai za su zame daga kan tafarki na gaskiya su fada tafarki na bata wanda daga cikin wannan tafarkin shine kwaikwayo da kafirai bibiyan sawun yahud da nasara biyewa irin tsare-tsaren rayuwar waɗannan mutane game da addini da tunani da al'adu da zamantakewa da bukukuwa da yare da sutura da abinci da dukkanin abubuwan da ke da alaka da rayuwa da addini wannan abu ne wanda yake yankakke a cikin kadara babu makawa game da shi wannan shine asali na farko da ibn taymiya ya kawo akan wannan mas'ala ina fata mun gane al-aslu thani sai kuma asali na biyu wanda ya gina wannan mas'ala akan shi ta ishi ikhbaruhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-qati al-akyad aidan har ila yau labari wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar da shi labari na gaskiya yankakken labari wanda babu ƙarya a cikin shi babu shubha babu ainihin zato bi anna Allah ta'ala takaffala bi hifdhiddin cewa Allah madaukakin sarki ya dauka wa kanshi wato aikin tsare wannan addini daga lalacewa wa annahu la tazalu ta'ifatun minal muslimina alal haqq kuma cewa wasu daga cikin musulmai ba za su gushe ba akan gaskiya kamar yadda wasu daga cikin musulmai za su zame daga gaskiya to haka kuma wasu daga cikin musulmai su kuma ba za su gushe ba akan gaskiya yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine bada wancan labarin a maganganu tabbatattu haka nan kuma shi ya bada wannan labarin har ila yau a maganganu tabbatattu cewa wasu za su zame tabbas ne wannan wasu kuma za su tabbata akan gaskiya shi ma tabbas ne ina fata mun fahimci zantukan waɗanda suke a gefen juna shine sai yake cewa wala tazal taifatun min almuslimina ala alhaqi zahirina hatta taquma as-sa'atu wasu daga cikin musulmai ba za su gushe ba suna tsaye akan gaskiya har alkiyama ta tsaya ba su taba gushewa daga kan gaskiya ba wa annal ummata la tajtami'u ala dalala sannan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama ba za su taba haduwa gaba ɗayan su su ainihin goyi bayan bata ba wasu za su bata kamar yadda muka ji amma wasu za su tabbata akan shari'a wasu za su zame amma wasu za su tsaya tsam akan siratul mustaqim wannan duka ya tabbata a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama kuma za mu zo mu ji su da dama a cikin wannan littafi kar mu manta yana mana summarizing ne yana takaita mana bayani ne akan abin da littafin ke dauke da shi da haka ba bukata yanzu mu ce bari mu dauko littafin hadisai mu ji hadisan a'a za mu zo mu ji su a cikin littafin da littafin baya bukatan wani sharhi da za a dauko daga wani waje da kanshi yake bayanin asalin da kanshi kuma yake sharhin masail din da kanshi yake buga misalai ina fata mun gane wannan sai malam yace thumma yuwazinu baina hadhain al-aslaini ba'da an awrada al-ahadith al-warida malam nasir al-aqal yace sa'annan ibnu taymiya sai ya tsaya kuma ya ainihin gwada mana yayi muwazana ya kalli alaka da inda waɗannan ainihin hadisai suka haɗu waɗannan ƙa'idoji suka haɗu بعد أن أورد الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في اتباع المسلمين سنن من كان قبله bayan ya kawo maganganu da hadisai waɗanda suka zo suna tabbatar da cewa musulmai za su wayi gari suna bin al'adu da ɗabi'u da take-taken waɗanda suke ba su ba fa ya ƙulu sai ibn taimiyya yake cewa fa akhbara annahu sayakunu fi ummatihi mudahatin lil yahudi wan nasara sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin cewa lalle a cikin al'ummarsa za a samu kwaikwayo da kokarin biye ma yahudu da nasara wa hum ahlul kitabi waɗannan sune mazowa littafi ma'ana mutane ne waɗanda Allah ya aika musu annabawa annabawan sun zo da addinin sama sun yi wa'azi da shi addinin tauhidi sannan waɗannan annabawa suka shuɗe suka barwa waɗannan mutane littafin shari'arsu daga baya waɗannan mutane suka karkace suka bar wannan addini suka kama wani sharholiya da rashin ainihin wato gaskiya to su ake ce ma ahlul kitab yahudu da nasara wa mudahatin lil farisin war rum sannan kuma hadisan suka nuna inji ibn taymiya cewa musulmai za su dinga kwaikwayon farisawa da rumawa wa humul a'ajim waɗannan su kuma su ne maguzawa kar mu manta a baya an yi magana akan cewa karma ajam a wannan littafi za ta dinga ɗaukan islahi na ba maguje wanda bai bin addinin sama dukkanin su kafirai ne mushrikai domin dukkanin sun yi tarayya akan kafirci shine kin bin tauhidi da imani sun yi tarayya akan shirka shine bautawa wani Allah imma hada Allah da wani ko kuma bautawa wani Allah kacukan da kiristoci da, da, da ainihin wato yahudu da maguzawa duka suna da tarayya akan wannan batar to amma idan an zo bayani a ilmanci ana rarrabewa a ce waɗancan kuffarun ne amma ahalu kitabin kafirai ne amma suna da littafin da suke tutiyar cewa suna rike da shi shine yahudawa suna tutiyar suna rike da ainihin wato al'adul qadim old testament shine at-taura kenan yayin da su kuma nasara kirista suna tutiyar cewa suna rike da al'adul jadid shine new testament ko kuma injila duk da wannan littafan sun riga sun gurbata su sun bata su sun tayar da su daga manhajin annabtar da annabawan su kawo sun zama son zuciyarsu ne da maganganun batattun malamansu a ciki ina fata mun gane waɗanda sai a ce musu ahlul kitabi su kuma ɗayan ɓangaren waɗanda suke yin addinin tsantsan maguzanci bautar gumaka bautar wuta bautar wasu dabbobi ko taurari ko aljanu ko wani abu da suka tsara wa rayuwarsu kamar farisa wuta suke bautawa kamar rum ainihin sarakunan suke bautawa shugabanninsu da suka mallake su waɗanda suka shuɗe su suke yin timsal ɗinsu duk wani sarki idan ya mulki ya gabata ya wuce to a ƙa'idar rumawa sai a yi ainihin wato timsal din shi ayi statue din shi ayi gunkin sa sai a saka shi a cikin lissafin allolin da za a dinga bautawa duk wanda ya hawo mulki to shine Allah current Allah in ya wuce sai a saka shi a cikin wato alloli wanda suka shude waɗanda za a dinga tunawa da su da haka gwargwadon yawan shugabannin su gwargwadon yawan allolin su haka suka rayu a cikin daular rumawa su kuma farisa daula ce ta wuta kamar yadda hadisi suka tabbatar a kissar ainihin wato Salman al-Farisi da makamantansu da tarihin Fatu Qadisiyya ga sunan dai bayani da sanannu a gun dalibai to waɗannan su kuma su a kira su da suna wato a ajim maguzawa tsantsa irin waɗanda da ake da su a nan ƙasashen mu na Afirka kafin zuwan musulunci maguzawa ne waɗanda ba su taɓa jin labarin annabta da imani ba ko kuma koda sun taɓa ji to sun tashi daga kan wannan abin gaba ɗaya ba sa aiki da littafin da Allah ya saukar daga sama kawai wani maguzanci suke yi na daban na ainihin hauka da jahilci da abin da shaɗan ya riya musu ina fata mun gane wannan to duka ɓangarorin guda biyu akwai bayanai da ke tabbatar da musulmai za su dawo suna kwaikwayo da su musulmai za su dawo tana kwaikwayon yahud da nasara har ila kuma musulmai za su dawo suna kwaikwayon farisa da rumawa kafare marasa addini to abin bai tsaya a kansu ba da kuma duka sauran nau'o'in kafirai Allah ya shirar da mu waqad kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yanha an tashabbuhi bi haula'i wa haula'i manzon Allah alaihi salatu wassalam ya kasance yana hana kwaikwayo bi haula'i da wadancan wa haula'i da wadannan duka biyun yahudu da nasara da ainihin maguzawa din walaysa hadha ikhbaran an jami'il umma wannan kuma ba wai manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana ba da labari ne akan cewa dukkanin al'umma gaba ɗaya za su kuma su zama haka ba bal a'a yadda abun yake kattawa tara anhu annahu hakika zance ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta kowace hanya cewa la tazalu ta'ifatun min ummatihi zahiratan alal haqq wasu bangare wasu ta'ifa wasu ɗan tawaga ta al'umma daga cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallama ba za su gushe ba ba za su gushe ba alal haq akan tsantsar gaskiya hatta ta kuma sa'a har zuwa tashin alkiyama wannan hadisi malam a ƙasa ya ce undur takhrij al hadith za ka ga takhrijin wannan hadisi a cikin shafi na hamsin da bakwai na wannan littafi ma'ana can gaba inda ibnu taimiyya zai kawo hadisin malam zai mana takhrijin shi a takaice hadisi ne ingantacce Bukhari da Muslim da sauran malamai sun fitar da shi hadisi ne wanda yake mutawatiri kamar da malam ya ambata anan wa akhbara sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama anna Allah anna Allah la yajma'u hadhihi al-umma ala dalala kuma har ila yau annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya bada labarin cewa Allah madaukakin sarki ba zai bar wannan al'umma ta hadu akan bata ba wannan al'umma ta musulmai ba shi yuwa cikin hikima Allah ta hadu ga baki ɗayanta ta goyi bayan bata wannan magana mala ya ce ka karanta takrijin ta har ila yau a cikin dai wancan shafi na 57 wa anna Allah la yazalu yaghrisu fi hadhihi fi hadha ad-din gharsan yasta'miluhum fihi bi ta'atihi sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ba zai gushe ba yana dasa wasu mutane wani dashe a cikin wannan al'umma waɗanda Allah zai dinga aiki da su dan biyayya gare shi sarki ya tabbata ga Allah cikin hikima Allah sai Allah kawai ya tada wasu al'umma ana cikin barna barna ta game duniya sai Allah ya tsara su ɗan kaɗan a cikin mutane shirzimatun qalila sai su taso kawai sai su zama mutanen kwarai sai su yada alheri su ki wannan ƙarya su yi fada da ita haka Allah ya sunnanta wannan sunna a cikin mutanen duniya tuntuni tun ba a wannan al'umma ba karanta kisa ashabul kafi mutane ne wanda suka taso an fi shekara ɗari uku aka ce amin an fi shekara ɗari biyar ana maguzanci shi ake yi shine wancan ƙasar rum ɗin da muke labari cewa ana bauta alloli ana bautar gumaka ana ainihin wato ma'ana bayan shuɗewar annabin isa ne kamar yadda tabbata a kisar da ainihin shekaru kamar ɗari amin da kamar shekaru kamar ɗari mutane suka karkace daga shirya ainihin addinin annabi isa suka koma suna maguzanci suna kafirci suna abubuwa aka ana ta wannan ainihin wato abin nan shine Allah ya tayar da waɗannan mutane daga rasuwar da suka yi aka ji labarinsu aka gani sannan aka koma aka bibi wai me ma ya faru shine aka ji tarihin suka bada tarihin abin da ya faru cewa tun ana maguzanci kafin zuwan annabi isa din duk garin su maguzanci yake duk kasar su duka maguzanci yake suka tashi su kaɗan su takwas ko suka tashi suka ce ba su da wannan maguzancin ba suka yaƙe shi a cikin duka al'umma a cikin abin da ya zama shine rasmi wanda gwamnati ya da shi to haka Allah yake tada al'umma a cikin ainihin wato garuruwa da ƙasashe da zamunna wanda za su fito su ce ba su yarda da barnar da ake ba su tsaya su jajirce akan gaskiya wannan kuma sunna ce ta Allah akan ainihin addinin sa har zuwa ranar da Allah zai kira ainihin wato bayi zuwa ga sakamako ina fata mun gane wannan fa ulima bi khabarihi sidiq sai aka gane aka sani ta hanyar labarin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bayar as-sidika aka san gaskiya annahu cewa fi ummatihi qaumun mustamsikuna bi hadihi a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama za a samu mutane waɗanda suke masu riko da shari'arsa allazi huwa dinul islam wanda shari'ar tasa ita ce addinin musulunci mahdan tsantsar addinin musulunci wanda ba a gurbata shi ba wa qaumun sannan kuma aka sani bisa gaskiyar labarin da annabi alaihi salatu wasalam ya bayar cewa za a samu wasu mutane kuma dai a cikin al'ummarsa munharifuna wanda za su karkace ila shu'batin min shu'abil yahud su karkace su fada cikin wata ainihin tawaga daga cikin tawagar yahudawa au ila shu'batin min shu'abil nasara ko su fada cikin tawaga daga cikin ainihin wato lungunan tawagun kiristoci wa in kana rajul la yakfuru bi kullin harafin Ibn Taymiyyah yace duk da yake mutum baya zama kafiri da duk wata karkata. Mutum zai iya samun kanshi musulmi akan karkacewar amma ba dole ne ta kai shi zuwa ga kafirci ba. Za ta iya kai shi zuwa ga wani mataki na daga cikin matakan bata. Bal qad wa qad la yafsuku. Ba dole ne ya kai ga fasikanci ba ma aidan har ila yau. Bal kai ba ma haka ba qad yakunu lin hirafu kufran. Ana iya samun wannan karkata ta zama ta kai shi ga kafirci. wa qad yakunu fiskan ana iya samun wannan karkata ta zama ta kai shi ga fasikanci wa qad yakunu ma'asiya ana iya samun wannan karkacewa ta zama ta kai shi ga sabo wa qad yakunu khati'a ana iya samun wannan karkacewa ya zama ta kai shi ga abin da bai kai sabo ba ainihin wato karkata ne ko rashin dacewa ne ko tuntube ne ko makamancin haka ma'ana matakan wannan bata da gwargwadon yadda mutum ya biye mata asali ya kamata mutum musulmi ya zama yana kan cikakken siratul mustaqim udkhulu fi silmi kafa ya shiga musulunci ga baki daya yayi watsi da komai ya kawo musulunci to da gurgurdan yadda ya shiga wannan cikin tafarkin musuluncin da gwargwadon ɗaukakar shi a cikin ainihin wato matakan musulunci tun daga musulunci ɗin da imani da ihsani da gwargwadon kuma yadda ya samu karkata ya bi yahudu ko nasara ko ya bi ainihin maguzawa da gwargwadon ya samu kanshi da karkata tun daga kan zamewa da tuntuɓe har zuwa kan kasancewa mai sabo ko fasiki ko kafiri ɓatacce gaba ɗaya ina fata mun fahimci wannan za a iya samun musulmi yana bin yahudu ko nasara amma gwargwadon laifin shi shine kawai yana yin khilaful aula ne ko ya zama ya wuce haka ya kai ga ya samu karkata ne ya zama ya wuce haka ya kai ga ya samu zama fasiki ne kuma yana iya wuce matakin fasikanci zuwa matakin ainihin bata ta gaba ɗaya shine ya zama ya zama da shi da su addinin su gaba ɗaya iri ɗaya ne da gwargwadon yadda ainihin ya samu kanshi duka ibn tamiya zai mana bayani akan waɗannan matakan kar mu manta wannan malamin yana takaita mana ne bayani akan abin da littafin yake kunshe da shi wannan maganganu ma ce ka duba su a cikin shafi na 57 na 58 har ila yau suna can a wannan shafi da ya ambata wa alaihi mala yace karkashin haka fa innahu birragmi min anna ma waqa'at fihi al-umma yace to duk da yake abinda al'umma ta samu kanta a ciki wa ma sataqa'u fihi da kuma abinda zai faru a nan gaba ga al'umma min at-tashabbuhi bil umam al-ukhra na yin kamantakekeniya da al'ummomi can na daban innama huwa qadarun min aqdarillahi cewa wannan hukunci ne daga cikin hukuncin hukuncin Allah wa qada'ihi da zartawa ce allati la yurad wanda ba wanda yake tun kuɗe ta fa inna hadha la ya'ni anna al-muslima sayastaslimu li hadha al-qadar to amma wannan bai nufin musulmi shikenan zai miƙa wuya ya saranda ga wannan kaddara bal innahu mutalabun bi fi'l al-asbab al-waqi'a ana neman musulmi dole ya tashi yayi ayyuka waɗanda za su kare shi daga wannan fadawar ma'ana kar ka zama kadari kace to ka zama jabari kai kenan ko murji'i kace tunda dai Allah ya riga ya kaddara bari kawai mu hakura mu ga abin da hali zai a'a ba da wannan kaddara ake yin hisabi ba domin inda da wannan kaddara ake yin hisabi idan an je lahira ba za a gabatar da ayyukan mutane ba da kawai sai a ɗauko asalin tafin kaddara kawai a kira rokon rokon ɗin asalin rubutun da aka yi cewa ‘yan wuta da ‘yan aljanna da manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce an riga an gama yin wannan ainihin list ɗin cewa ga na ‘yan wuta ga na ‘yan aljanna takarda ta bushe alƙalamin an cire shi daga cikin tawada ko to da a ce da shi za a yi hukunci ranar kiyama to da idan an je ba wani bukatan hisabi ba bukatan mizani ba bukatan tambaya ba bukatan ainihin kisasi da za a yi da sauransu ba bukatan ceto da kawai sai a sa wani mala'ika ya kira rokol kawai a ce to duk wanda ya ji sunan shi a wannan littafin yayi nan aljanna wanda sunan shi a nan yayi can wuta to da haka za a yi da shi ne sai mutane su zama jabariyawa babu ruwansu kawai su jira yadda ragunan laye suke jira sai da aka yi da su amma da littafin ayyuka za a yi ainihin hukunci ranar kiyama da haka dole kowa ya yi saddidu wa ƙaribu kana sane da ƙaddara da Allah ya ƙaddara maka cewa fa kullum muyassarun lima khuliqala sai ka dinga kokarin yin aikin alkhairi kana gujewa aikin sharri dan Allah ya tsiratar da kai daga sharri ya ƙaddara maka alkhairi to don haka duk da muna da masaniya akan cewa Allah ya kaddara cewa ga abin da zai faru za a samu karkata a cikin wasu al'umma daga cikin al'ummomin shi to wannan bai baka dama ka ce bari ka zauna ba kamar yadda sanin kowa ne Allah ke zubar da ruwan sama Allah ke tsirar da shuka Allah ke yin komai na ainihin halitta ko wannan ya baka dama ka ce to shikenan an fara damuna kawai kai kwanciyarka ka ce ai bayan wata uku zuwa hudu insha Allah zaka je ka girbi dole sai ka bi asbab to haka wannan ma dole sai an bi asbab game da abubuwan duniya mutane suna da fahimtar muhimmancin bin asbab ba sa wasa da su kuma wani lokaci har wani ma ya zake da tunanin cewa sabab din ne kadai mafitar shi in ya samu matsala ya ga kamar shi ya bawa da kanshi matsala in ya samu nasara ya ga kamar cewa da kanshi ya samu nasara karanta kisan wancan mai ainihin gona na sotul kafi ma azunnu an tabi da hadhihi abada wa ma azunnu sa'ata qa'ima saboda yana ganin ya riga ya yi aiki wanda ya dace ya yi noma ya gyara ya yi sa taki ya yi feshi ya yi waye lambun shi ya yi kyau sai ce wannan bai taɓa gushewa ba har abada kai ba za ma yi tashin kyamma ba kawai sai zama kafir to don haka ya kamata musulmi ya ɗauki izina game da cewa lalle kaddara ce Allah ya kaddara amma kuma wannan kaddara muhattama ba ita ce kai aka ce kai aiki da ita ba an ce ne kai kai aiki da shari'a ka bi asbab ka yi ƙoƙarin neman falala ka guje ma sharri ka yi ƙoƙarin saddidu wa ƙarib ina fata mun gane wannan kenan ba zama za mu kawai mu folding arms din mu rungume hannu kawai muna jira wai abubuwa su faru bisa kaddara ba kadai a'a dole sai mun tashi mun yi aiki shine ke nufi da bal innahu mutalabun bi fi'l al-asbab al-waqi'a wajibi ne musulmi ana neman shi da tashi ya ayyuka ya nemi sabubba wanda za su kare shi daga wannan ainihin halaka fa inna Allah ta'ala hazzarana subul al-kafir sabil al-kafirina domin Allah madaukakin sarki ya tsoratar da mu game da hanyar kafirai wa amarna bil istimsaki bil urwati al wasqa kuma ya umurce mu da mai riko da igiyar na mafi karfi igiyar tauhidi wal islahi da kuma ya umurce mu da mu tashi mu nemi gyara wal amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar kuma mu kokarin umarni da kyakkyawa mai hani daga barin mummuna kama anna wuqu'a fi'atin minal muslimina kamar yadda kuma fadawar da wasu daga cikin musulmai za su yi au hatta aktharuhum ko kuma ka ce ma mafi yawan musulmai la qaddara Allah zalika kada Allah ya kaddara muna cikin wannan ainihin yawa na banza fi tashabbubil kafirina cewa wasu daga cikin musulmai kai ba wasu ba mafi yawan musulmai za su koma zuwa kwaikwayo da kafirai fa inna hadha la ya'ni anna al ummata halakat kullaha wannan bai nufin al'umma ta halaka gabaki dayanta dole wasu za su saura wanda za su zama akan shari'a fa inna Allah ta'ala wa'ada al mu'minina bin nasri wat tasbit Allah yau muminai alkawarin cewa zai ba su nasara zai tabbatar da su wa'adallahu allazina amanu wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi ko Allah yayi alkawari ga muminai masu aiki na kwarai zai mallaka musu ƙasa ko mun daren dadewa zai maye da su akan waɗancan batatu da kafirai wadh-dhuhuri 'alal haqqi ila qiyamis sa'a kuma Allah yayi alƙawarin zai bayyana su zai sa su akan gaskiya su muminai su mutanen kwarai zuwa tashin alkiyama Allah ba zai taɓa barin ƙarya ta ci gaba da riko da duniya tana ainihin wato rike al'amarin al'umma ba za a iya samun dai wani lokaci ko wani zamani ko wani yanayi ko wani wuri da ƙarya za ta yi galaba galaba da tamfarari wannan gwargwadon abin da Allah ya kaddara da gwargwadon kuma inda masu gaskiyan wurin suka samu kansu da taƙa'usi da gazawa daga aikin gaskiya ko rashin shirya ma kare gaskiya ana nan kuma sai Allah ya sake tayar da wani jil wani sabo fa in yakfur biha haula'i sai wasu su zo fa qarwa kalna biha qauman laysu biha bi khafir wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum in wasu masu gaskiya suka yi rauni suka yi sakaci suka ki ba gaskiyar ainihin wato al'amarin da ya gamata na shiryawa da muhimmanci sai Allah ya kawar da su sai Allah ya ɗaura azzalimai a kansu don ya nuna izina don ya jarabce su sai kuma Allah ya kawo wasu bayan lokaci kankani ko lokaci mai tsawo gwargwado da Allah ya kaddara don su su kare da wannan gaskiya to da haka gaskiya ba ta ainihin mutuwa kamar yadda nasara yake cewa truth is immortal gaskiya ba ta mutuwa duk yadda aka yi aka kawo sai ta danna ƙarya ko mun daren daɗewa ina fata mun gane wannan wannan kuma waƙiyar rayuwa ya tabbatar da haka a tarihin duniya gaba daya Allah shirda mu so don haka ba zai yiwu kenan a kwanta kawai ana jira ba fa wa'aduhu ta'ala sadiqun nafidun alƙawarin da Allah ya gaskiya ne kuma mai zartuwa ne kama anna qada'ahu fi wuqu'i ba'd almuslimina fi ittiba'i sanan qairihim nafidun aidan kama yadda kuma alƙawarin da ainihin Allah subhanahu wata'ala yayi cewa a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wasu daga cikin musulmai za su fada bin tafarkin wasu batattu shi ma tabbatacce ne wato abubuwan suna suna ainihin wato kishantan juna ne fararal ne cewa alkawari ne guda biyu lalle musulmai za su zo suna bin tafarkin batattu kafirai da maguzawa kuma lalle musulmai wasu daga cikinsu za su kafe akan gaskiya kuma Allah zai ba su nasara daga ƙarshe كما أن إخبار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن أمته ستتبع سنن الذين من قبلها كما يد عينهم من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يباد لابار شوى الأمة سا ذاس زوسنا بن تفرك ودن سيغ باتيس جاء بمعرض النهي والتحذير shi kanshi wannan labarin na cewa musulmai za su bi kafirai za su yi koyi da kafirai shi kanshi ya zo ne a cikin zance game da hanawa din zancen hanin shine asali amma kuma a cikin hanin manzo Allah ya bada labarin cewa wasu fa sai sun kibin wannan hanin wattikhari asbabil wiqaya da kuma bayani akan yadda ya kamata a yi riko da hanyoyi waɗanda za su tsare mutane a cikin bayani akan hana bin kafirai da bayani akan tsoratar da bin kafirai da bayani akan hanyoyin da mutane za su bi su tsara kansu daga bin kafirai a cikin wannan bayanin ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayanin cewa wasu kuma sai sun bi da haka wazalika tsarewa za ta kama ne bitamassuki bi kitabillahi ta'ala riko da littafin Allah madaukakin sarki wattiba'i sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da kuma bin sunnar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutan gidansa waqtifa'i athar salaf salih da kuma bibiyan burbushin hali da rayuwa da tsarin zamantakewar magabata na kwarai wal hadari min al ibtida'i fi dini da kuma tsoratar da juna da taka tsantsan da gujewa bid'a a cikin addini wattiqai asbabid dalalati wal ghawaya da kuma yin taka tsantsan gujema dalilai da sababban da ke kawo bata da ainihin wato karkacewa da tabewa waɗannan sune manahij jama'a na ainihin tsira da tabbata farko riko da littafin Allah madaukakin sarki da kuma bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama da bin tafarkin magabata da ainihin gujewa bid'a da gujema hanyoyin bata kaji abu guda biyar wanda kuma alhamdulillah wannan mu sune ka ce kamar kamar su ne wato manufofin makarantar mu dinnan akan su muke insha Allah akan su malam ya rayu akan su ya mutu mu ma akan su muke akan su muke rayuwa muna fata Allah ya sa mu wata akai wannan shine asalin tsarin musulunci na gaskiya wanda muke kira da suna salafiya din shine bin alqur'ani littafin Allah madaukakin sarki bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bisa tsarin magabata bisa tafarkin magabata shine salafiyan da ake cewa sannan kuma gujewa bid'a taka tsantsan da yin ainihin hadani karka auka mata da kuma karkacewa daga duk wani abu barin duk wani abu wanda yake bata ne da karkata karka saki a same ka kan bata da karkata a cikin rayuwa ko addininka Allah ya shirya da mu Allah ya sa mu dace wa hakaza najrul muallif rahimahullahu malan nasirul aqal farfesa yace haka muka samu wannan malami ibnu taymiya Allah ya ji kanshi yana ta bayani bi uslubihi al-ilmiyyi ar-rasid da salon shi na ilimi wanda yake mai kwari wastidlalihi al-qawiyyi al-wadih da kuma iya kafa hujja mai karfi wanda ke fito da komai karara istata'a an yastajliya hadain al-aslain haka ya iya ainihin bayani akan waɗannan ka'idoji guda biyu thumma yuwaffiqu bainahuma sannan kuma ya iya ainihin wato datar da tsakankanin su mimma yaj'alu al-qari ala bayyinatin wa wuduhin abin da ya saka mai karatu ya zama yana kan hujja kuma komai ya fito mishi karara wa hadha madkhalun asasi wannan ainihin wato muqaddima ce mai muhimmanci wacce ke ita ce tushe wa muhimmun wacce take da matakar muhimmanci li fahmi dan fahimta wasti'abi baqiyati mabayitil kitab dan fahimta da kuma iya ainihin wato isti'ab iya digesting mutun ya iya wato ɗaukan waɗannan maganganu su zauna a cikin ƙwaƙwalwar shi a maganganun suke cikin tafin nan allati taduru kulliha allati taduru kulluha haula mawdu'i tashabbuhil muslimina bi ghairihim wanda gaba ɗaya maganganu da babukan littafin suna magana ne suna kewayawa ne game da mas'ala ta kamanta keke ne yadda musulmai suke yi da wasu su wa ma warada fihi jumlatan wa tafsilan da kuma fahimtan abin da yazo game da hukuncin kama da kafirai abin da ya zo a dunkule da wanda ya zo dalla-dalla wa bayani asarihi da bayani kuma akan irin tasirin da haka yake wa musulmai wa nata'iji da kuma irin sakamakon da yake haifa wa musulmai wa turqul waqayati minhu da kuma hanyoyin samun tsira hanyoyin samun katanguwa daga wannan barna ma'ana ibn taymiya ya kawo maganganu ne waɗanda zaka samu yan bid'a sun rabu gida biyu game da su wasu rike wannan bangaren wasu rike wancan bangaren dukkanin sai suka bata shine kadariya su rike bangaren cewa babu ruwan Allah da abin da yake faruwa Allah shi kada yake mutane su kada suke yin kayan su sai aka samu suna kadariya ba dan su rike bangaren cewa mutane da kansu su suke kama da kafirai babu ruwan kaddara sai kuma jabariya wanda suka su kuma suka rike bangaren suka ce a'a mutane ba sa iya yin komai Allah ne ke yin musu komai ba su da wata kaddara kamar gawa ce a hannun mai wanka sai yadda Allah ya juya su da haka sai suka ce ma sakamako da Allah zai mutane sasa a cikin wuta su suna ganin wannan zalunci ne ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira kaga kowannen su ya rike nasi daya ya ba daya to mu kuwa da Allah ya taimake mu da malamai irin su Ibn Taymiyyah mu ahlus sunna mu salafiya mu musulmi sai waɗannan malamai suka nuna mana ga yadda za a aikata da nasoshin shine cewa sai an hada su gaba daya sannan sai su goyi bayan juna sai a samu magana ta tsaka tsaki ya zama ainihin ummatan wasata kenan ko shine cewa babu shakka Allah subhanahu wataala ya kaddarta cewa sai an samu batattu a cikin wannan al'umma amma kuma Allah ya baiwa mutane kaddara karkashin kaddarar shi yadda za su iya samun shiriya yadda za su iya neman gyara yadda za su iya ainihin wato fahimta su bi shiriya ko su bi bata inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura Allah ya ce mun nuna mutum hanya ko ya gode ko ya kafirci da haka sai a haɗa nasoshin gaba ɗaya cewa akwai kaddara da Allah ya riga ya rubuta sannan kuma akwai shari'a tsarin da Allah ya ce abi a yi aiki da shi don samun kaddara ta kyau kaddara ta kware ina fata mun gane wannan da haka wannan asalin shine abin da ibn taimiyya ya saka fandisho da littafin na akan shi cewa dama wani abu ne da Allah ya riga ya kaddara amma bayan Allah ya kaddara kuma Allah subhanahu wataala a harshen manzon shi alayhi salatu wassalam ya baiwa mutane ainihin wato ka'idoji na samun katanguwa na samun kariya na yadda ya kamata su mu'amalanci waɗannan abubuwa ya shiryatar da su zuwa ga shari'a wadda ta zama guideline da za ta ba su dama su iya guje ma wancan ainihin kaddara da Allah ya riga ya kaddara na cewa wasu sun bata kuma Allah subhanahu wataala ya kaddara sai an samu al'umma da za su tsayu akan kare wannan addini daga waccan bata ina fata mun gane wannan wannan shine mas'ala ta farko da malam ainihin Nasir al-Aqal yayi tattauna akan ta dangane da muqaddima ta wannan littafi Allah ya shirya da mu sai malam yace al-mawdu'u thani sai kuma topic na biyu wato zance na biyu dangane da zantuttuka da suke da alaka da ainihin wato wannan mas'ala ta ainihin muqaddima akan littafin Iqtida'us Siratal Mustaqim wanda malam Dr. Nasir Al-Aqal yake yi mana a takeice malam yace ba'du anwa'il bid'i wash-shirkiyat allati tuliyat biha al-umma ga bayani akan wasu bangare daga cikin nau'o'in bid'a da kuma shirka ayyuka na shirka waɗanda aka jarabci wannan al'umma da su. Laƙar shakhasa al-mu'allif rahimahullahu aksar al'amradi wa anwa'i tashabbuhi wa taƙalidi lil kafirina. Ibn Taymiyyah Allah ya ji kanshi ya tsaya ya fito da bayanai ƙarara dangane da mafi yawan cututtuka, da mafi yawan nau'o'in kamantakekeniya, da mafi yawan nau'o'in kwaikwayon kafirai, allati waqa'a fiha al-muslimuna. waɗanda a aikace musulmai sun fada cikinsu hina ta sahala kasirun minhum bidinihim musamman a lokacin da mafi yawan musulmai suka yi wasa suka yi sakaci da addininsu wa galabu wa gulibu aka kuma galabaice su suka zama an yi subjugating an zama an fi ƙarfinsu kafare sun yi galaba a kansu uke wa gafalu ko na wa gafalu suka yi watsi an tahdirin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka yi watsi da tsoratarwar da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi da mutanen gidansa yayi ma ummatahu yawa al'ummarsa min alwuqu'i fiha daga cewa kar su sake su auka cikin waɗannan abubuwa min alwuqu'i fi ma waqa'at fihi al-umamu qablahum kar su sake su fada cikin abubuwan da al'ummomin da suke gabanin su suka fada min al-bida'i wad-dalal daga cikin bid'o'i da bata ma'ana dalilan da suka sa musulmai suka samu kansu a cikin wato wannan rudani na kwaikwayon kafirai shine na farko wasa da addini na biyu sakaci da tsoratarwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin musulmai game da cewa su ba a hankali kar su fada cikin irin batan da mutanen da suka gabaci musulman zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa tashin alkiyama kar su fada cikin irin abin da na farko suka fada wa zakara qa'ifatan min tilkal ibadat ibn taimiyya bayan ya yi bayani kuma ya kawo misalan wasu daga cikin waɗannan ibadoji na ɓata da aka fada cikinsu wa ukhra da kuma wasu abubuwa daban fis suluki a cikin take-take wal akhlaq da halaye wal adat da al'adun mutane ya ambaci barna da aka samu a cikin ibadoji barna da aka samu a cikin halayen mutane da ɗabi'unsu da al'adunsu wa salisa da kuma nau'i na uku fil itikadati a cikin aqidu wal iradati da kuma nuface nuface mutane abubuwan da ke cikin zuciya famin al bid'i fil ibadat malam nasrul aqal yace daga cikin bid'o'in da mutane suka fada ciki a cikin ibadoji sune akwai ihdasu a ayadin wahtifalatin kirkiro bukukuwa na shekara wahtifalatin da ainihin wato tarurruka na murnar kaza na tunawa da kaza ihtifal da shine wato biki biki wanda za a yi na ainihin wato murnar wani abu an aka ce kuma a ayat jam'i na eid wanda yake faruwa ainihin wato a shekara a ce duk shekara akwai ranar kaza akwai ranar kaza musulmai sun kirkiro su da dama lam yashri'uha lam yashri'aha Allahu wala rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda Allah subhanahu ta'ala ko manzon Allah alaihi salatu wassalam ba su shar'anta waɗannan ibadoji ba inna ma fa'alat al'umamul ukhra waɗanda wasu al'ummomi ne daban can suka aikata irin wannan ibadoji na bata kal yahudi wan nasara kaman yahudu da nasara aw farisin war rum ko kuma farisa da rumawa wa nahwihim kuma kamantansu kal ihtifali bi yawmi ashura kaman bikin ranar ashura ranar goma ga watan ainihin muharram waɗanda 'yan shi'a rafida zindikai suke yi wai don tunawa da ranar da aka kashe sayyidina husain dan aliyu allah ya ƙara musu yarda gaba ɗaya wannan biki ne irin na maguzawa shine ta'abin ne shine wato a dinga anniversary na tunawa da ranar da wani ya mutu in kowa ya iya sani misali tun san da aka yi makircin da aka yi da munafuncin da aka fi sani da suna september 11 duk shekara a Amerika sai an yi bikin tunawa da wannan rana akwai bikin tunawa da sojojin da suka mutu a gari kaza akwai bikin tunawa da sojojin da aka kashe a yakin Boma na yakin duniya na biyu akwai bikin tunawa da genocide da aka yi a ƙasa kaza duk waɗannan irin bukukuwa na tunawa da wasu mutane da ake ganin an sarya da rayuwarsu bisa ainihin zalunci ko an kashe su ko sun mutu bisa neman ma wasu ƙasashe ko wasu al'ummomi 'yanci wannan biki ne na maguzawa babu shi a musulunci domin da da shi a musulunci da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai fara bikin tunawa da tun farko misali Alu Yasir sai daga cikin da aka fara kashewa bisa zalunci a musulunci tun ana Makka da shekara da ta zagayo sai manzan Allah ya tsaye da ranar da aka kashe Alu Yasir su Sumayya da mijinta Yasir sai a zo ai bakin ciki sabai su tana da su a babbagi jiki a yanka jiki da sauransu da da su za a fara an kashe su bisa zalunci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi musu wannan ba bai yi masu ja'afar ba bai yi masu sauran shuhada'u da suka faru yana raye a irin uhudu da makamantansu ba da aka ba addini ba ne da aka ba aka sayid na umar shekara ta zagayo su usmanu ba su ce bari a yi mishi ta'abin ba haka shekara biyu haka shekara goma duk ba a yi mishi ba da aka sayid na usman shi ma ba a mai ba da aka sayid na ali shi ma ba a yi mishi ba duka waɗannan kashe su aka yi kisa na zalunci baya ga su an kashe mutane da dama kafin a zo kan kashe Husaini waɗanda kuma su da kansu ‘yan shi'an suna cewa wai suna son waɗannan mutanen kamar Hassan ɗan Aliyu kashe shi aka yi tarihi ya tabbatar da matar shi ta sa mashi guba abinci ya ce mutu karanta littafan tarihi karanta ainihin littafin albidayatu wan nihaya na ibnu kathir da makamantansu da haka shi ma kisa ne na zalunci ba mu taba jin ana bikin tunawa da ranar kashe shi ba to da yake siyasa ne dama abin yan shi'a ba addini bane sai suka ware wani guda ɗaya wanda suke ganin yayi wani abu wanda ya kama da irin abin da suke so shine tawaye sayyidina Hussein dan Aliyu yayi tawaye ne Allah ya ji kanshi da gafara Allah ya fi mishi ƴan uwan shi da magabatan shi sanyi sanyi da shi kai wannan abin yayi karkashin waccan kaddara da Allah ya riga ya kaddara Allah ya kaddara sai an kashe shi a wannan wuri a kashe shi shikenan bayan tsawon zamani sai da aka shekara wajen 150 in fa wajen 300 da mutuwarsa sannan aka zo aka samu mun yi bayani a karatun baya aka zo aka samu wannan sarki daga cikin sarakuna waɗanda suka zo suka mallake daular banu abbas saboda banul abbas sun yi rauni sun bar abin da ya kamata su yi na addini da riko da gaskiya sun zama sarakunan gargajiya sai wannan ɗan shi'a shine ainihin mu'izzid daula sai ya shigo garin ya kwace garin al'amari ya dawo hannun shi ya zama sarkin lokacin shine almuti'u lillahi ya zama kawai ceremonial ne babu abin da yake ban da signing kawai akai mashi ya sani in takarda ko a gaice shi in za a yi walima kawai shine ya saka kaya na alfarma ya taho amma ba shi da wani ainihin mukami na executive murya da zai ce ayi kaza ko ka ayi daga lokacin waɗannan yan shi'a suka mai da abin official suka kafa shi da kaga ana kafa irin waɗannan dokokin a ce ranar kaza hutu ranar kaza hutu ranar kaza hutu haka suka sa doka suka ce dole a huta ranar ashura ba za a fito ba ba za a buɗe kasuwanni ba ba za a buɗe ofisoshi ba ba za a buɗe ma'aikatu ba ba za a buɗe wuraren sana'o'i ba dole kowa ya sa bakin kaya fito titi ya ihu dole mata su cire hijabin su su fitar da gashin su su watsa shi karanta littafin bidaya wannan hadi yana cikin wannan labarin haka suka ce dole a yi suka zo kuma suka sake ainihin ranan tunawa da gadir khum shi ma shine wata sallah da yan shi'a suke yi bayan babbar sallah da sati guda ranan 18 ga watan Dhulhijja ranar tunawa da wai ranar da wai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yayi announcing officially cewa wai sayyidina Ali ne halifa bayan shi wannan ƙarya ce tsantsagwaranta ba ta da dandanan gaskiya ko misqalan zarat babu shakka an tsaya a gadir khum bayan an dawo daga aikin hajjin bankwana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi huduba kuma ya bayyana al'amari dangane da muhimmancin riko da alqur'ani da muhimmancin girmama mutanen gidansa amma ƴan shi'a da yake zindikai ne sai suka ɗauke wannan bangare na ainihin wato ahlul baiti suka yi watsi da magana akan alqur'ani ba za ka taba jin in suna magana suna cewa ai manzo Allah ya ce ai riko da alqur'ani ba hasali ma ba a san wasu mutane masu danganta kansa da musulunci wanda suka yi ƴan shi'a wulakanta alqur'ani ba ba a san su ba babu wani a cikin sha za ga mahaddaci ko masana alqur'ani ko wanda yake tafsiri ko wanda ya san baki ko wanda ya san nasikh wal mansukh ya san rasmul qur'an babu a cikin yan shi'a gaba ɗaya a tarihin rayuwarsu gaba ɗaya ba wai yanzu bane kawai dan waɗannan na yanzu kam hadis bila haraj dan ko ta da baki ma ba su iya yi ba ina fata mun fahimci wannan kaga babu wanda ya kai su wulakanta alqur'ani tare da cewa kuma hadisin da suke tutiyaye magana akan wannan mas'ala cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Bukhari ya rawaito aka ce ya ce zan ban muku abubuwa guda biyu masu nauyi sai ya yi magana a kan alƙur'ani ya kwaɗaitar game da shi to abu na farko da ya faɗa kenan kuma a cikin magana ya ce ɗayansu ya fi ɗaya muhimmanci babu shakka alƙur'ani ya fi halibaita muhimmanci amma sai suka ɗauki wanda ba shi fi muhimmancin ba sannan suka ƙara ƙarya dubu da ɗaya a kan shi akwai waɗanda gaba ɗaya yan shi'a ne sun cinye rayuwarsu gaba ɗaya kan ƙirƙiran ƙarerai da rubutawa dangane da gazir khum ina ba zan fahimci wannan to ya aka mai da shi shi ma biki aka mai da shi biki na shekara-shekara shi ne suke zaka gani bayan sallah babba da mako guda ba ruwansu da sallah babba da masu inda su ba musulmai ba ne ba addinin musulunci suke bi ba wani addini ne can daban suke bi to da haka bayan sallah da mako guda sai a zo ai wannan biki shi suke ce magadir kum shine ashura kenan da ashura goma ga watan muharram ko ranar bakin ciki ce a addinin yan shi'a to a musulunci gabaki daya babu wata rana a duniya ranar bakin ciki inna ma abin da ya tabbata kawai shine in ka samu kanka a cikin halin bakin ciki zaka iya yi shine wata musiba ta same ka mutuwa ko asara ko naƙasa ko wani ibtila'i dabi'a ce ta dan adam sai kai bakin ciki bisa tsarin da shari'a ta halasta shine kai bakin ciki kai addu'a mata su takaba gwargwadon shari'a da ta ɗaukan musu in matan aure ne gashi nan wata hudu da kwana goma ko idan kuma ba mata aure ba ce uwa ce ko ya kwana uku kadai aka halasta musu su yi wannan takaba ga mamaci da kuma duk wani bakin ciki ga isra'i shikenan ya wuce kuma rayuwar ka normal babu kuma ran da zaka ce wai yau bari ka tuna da abin yau ya shekara wannan maguzanci ne to irin shi ne wannan aka shigo da shi cikin musulmai har zaka ga ana ta yayata shi a duniya yanzu ran da aka yi ashura din nan duk duniya sai ta ɗauki labarin cewa gashi nan wai musulmai suna tunawa da ran da aka kashe wani kaza saboda akwai kasashen da suke ɗauka al'amarin da muhimmancin da ya fi nan kasashen pakistan da india da ainihin makamantansa a gabas mai nisa da kuma kasashen iraki da iran a gabas ta tsakiya har aka samu wasu batattu da suka fi su bata zindikai daga cikin malamansu suka ba su fatawa cewa maimakon a dinga zubar da jini ya tafiya ga banza to a je asibiti sai ka je a jajininka sai ka ba da shi a matsayin kayi tabarru'i kayi sadaka da shi domin ya zama ka ainihin wato kar kai tafi a banza kaga wannan bid'a a cikin bid'a a cikin bid'a ke yin bakin cikin bid'a zubar da jinin kai zuba kasa wata bid'a sannan ba da fatawa kuma akan a ce maimakon ya zube a je kuma a sa shi a blood bank wannan kuma sabu bid'a ce wanda magabatan sa bid'a ba san da ita ba haka wani kuma bai sai bada sai bada wata fatawa shi kuma daban yadda ya ga dama shi ma haka suke dama duk shi addini in ka bawa in ka bar shi ya zama ya bude kana sako bid'a a cikin sa to shikenan zai zama ya samu abin da ake cewa open ended yana da budaddiyar kofa wadda ba ta da iyaka don kowa zai iya ya idafa ya idafa ya idafa har idafa din su fa asalin yawa ba ganin yadda abubuwa suke canzawa jama'a kullum su ta canzawa su ta canzawa saboda change is the most ultimate thing a rayuwa shine kawai wanda yake tabbata amma in aka rike addini yadda yake gam to za mu iya yin addini muna da yaƙinin yadda annabi da sahabbai suke haka muke namu ko kuma akalla muna da yaƙinin cewa muna kwatantawa ina ba ta mun fahimci wannan Allah ya shirya da mu wa bil maulidin nabawi da kuma bikin tunawa da maulidin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wane mutum wannan ma wata daba ce ta bid'a wadda take ta yi cincirundo a kanta a yanzu maulidi ya riga ya zama official addini a cikin musulmai babu yadda aka iya da shi in ba mu da muka tabbata akan manhajin salafiya da muke cewa ƙarya bane ko muna faɗan ƙarya ne ana kyaran mu ba za mu ba za mu gushe ba muna faɗa kuwa domin ƙarya ne ba addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam bane kuma shi maulidi inda ma aka zama lafiya da masu yin shi su ma sun yadda ba addini bane sun yadda cewa ba addini bane amma san Annabi ne abinda suka yadda da shi kenan to abinda za a ce musu shine to shikenan ka'idan san annabi sallallahu alaihi wasallam shine san manzon Allah shari'a ce addinin musulunci ne kamar yadda sallah take da muhimmanci addini ce to haka san annabi yake da muhimmanci kuma addini ne alaihi salatu wassalam da haka shi kuma addini yana da ka'idar yaya kamata ka yi shi dole ka bi ka'idar yin shi da kuma sai mu duba mu ga muna da yaƙini da mu musulmai da ƴan ɗarika wanda suke cewa su ma musulmai ne kuma suke yin maulidi muna da yakinin cewa sahabbai sun fi mu san Annabi sallallahu alaihi wasallam domin sun sarye da rayuwarsu sun sarye da dukiyarsu sun bar kasashen su an kashe su babu abin da ba a yi musu ba dan tabbatar da wannan addini haka yadda yake to shikenan sai mu duba kai mai maulidi kana cewa duk wanda ya ce kada ai maulidi ko baya yin maulidi to wannan kadai a gurinka alama ce akan baya son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makiyin manzon Allah ne ba gaske cewa ba kuma kana da yakinin sahabbai ba su ba kuma kana da yaƙini kamar da muke da yaƙini cewa sabai da mu da kai sun fi ka san annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu cewa kake a'a ka tashi daga yaƙinin ka ne ba sa san annabi kenan su ma dan ba su maulidi ba ko ko ka tashi daga kan bataka cewa kai ne baka san annabi ahalahu mamurrun duk wanda ka faɗa dole sai ka girgiza kai dan dariƙa ina ba ta mun fahimci wannan sabai ba su ba tabi'ai ba su ba shekaru 300 na farkon musulunci ba ai ba sai zamanin wani sarki ne kazan shine sarki na farko bayan shekara bayan an gama cin kasuwar ilimi an gama cin kasuwar shari'a da gaskiya da falala kazan yazo zamanin su malamin su ibnu hajirin su bulqini bulqini wannan mai littafin maqasidul mahasinul istiraho bulqini malami ne na fada jama'a Allah ya ji kanshi da gafara suna zaune ake maulidi wannan sarki kazan shine yake hada maulidi a zo a zauna ko maulidi ne irin na da da za a taru a zo a yi salati a yi sallallami a karanta falalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yi tarihin ya kokin shi tun daga haihuwar shi har zuwa rasuwar shi ane ana kuka sai a tashi a watsi irin wanda ake muna yara da ba irin wannan da ake yanzu na yan iska ba wanda ya zama gaba ɗaya ya zama cannibal ya zama wasan kalankuwa to kaga kenan kuma inda zaka gane bata ce jama'a yanzu bikin sallar ainihin wato musulmai kamar sallah idi ta arfa ta, ta, sallah babba ko karama duk duniya rana ɗaya ake ba haka bane shine goma ga wata ranar babbar sallah ɗaya ga watan zulhijja ga watan shawwal ranar karamar sallah kowa ya san haka kuma kowa ya san meye abin da za a ranar shine za a je a yi sallah raka'a biyu da kabarbari da sauransu kowa ya san meye abin da za a yi ba bukatar sai an je an sanar cewa ga inda za a yi an san filin idin kowa ya sanya a kowane gari babu bukatar sai an sanar da na gidan wani daban na gidan wani daban amma wannan tunda ba addini bane to kowa abin da ya ga dama shi yake wani ya tara jama'a da safi wani ya da dare wani ya till down a kwana ana yi har sai gari ya waye wani ya butiti wani ya ɗaya ga wata wani ya biyar ga wata wani ya rakiyar wata wani ya in wata ya raba gashi nan dai kowa ran da ya ga dama yake yi abin da ya ga dama yake saboda babu dawabit na addini sallar azhar yanzu a duk duniya ko ina musulmai kowa ya san ana yin ta ne bayan zawali raka'a hudu tahiyya biyu ba haka bane babu wanda yake da sabani game da saboda an san addini ce amma maulidin nan a nan birnin Zaria in za a yi guda hamsin to kowanne ɗabi'a shi daban kowanne sanda za a yi shi daban kowanne lokacin da za a yi shi daban irin mutanen da za su yi shi daban abin da za su yi a wajen daban sannan kuma magana ma akan cewa sha biyu ga wata ne aka fi manzo Allah wannan bai da tabbas ɗaya ce kawai daga cikin maganganun aka zaɓa aka yi ake ta yayinta karanta albidayatu wan nihaya maganganu ne kala kala ga sanan akwai waɗanda ma suka ce ba ma a wata rabiul awal din bane karewar ta kenan ma gaba ɗaya ma akwai wanda suke ganin ma a ramadan aka fi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna da hadisi akan haka sai da ifai ne karanta littafin ainihin wato abin nan da muka ambata da na baihaqi dalailun nubuwa sannan kowa a ƙasar nan ya yarda cewa littafin ashafa littafi ne da yake bayani akan darajoji da yadda ya kamata a mu'amalanci ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam yan dariƙa da musulmai duka suna karanta shi ka yan dariƙa ba makarantawa ba jika shi suke yi da sai ya jiku gaba ɗaya sai ka je ka siyo ashafa ka cire bangon har bangon sai ka falle ta falle falle a sa a cikin kwatanniya jama'a a jika ta sai ta narke takaddun sai a dinga ɗebowa da gwabin takaddun ana sha falalaci kanawa su suke wannan da bayan Allah saboda tsabar kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alheri Allah ya kai gare su ko saboda tsabar kaunar manzo Allah haka suke a shafa kuma akwai wanda sai ya sauke ta da azumi sai ya sauke ta duk azumi sai an sauke a shafa saboda falalar annabi sallallahu alaihi wasallam ana karantawa amma duka cikin a shafa babu babi game da babi da ke magana akan akwai babuka sama da talatin wanda suke magana akan haƙoƙi da falalar biyayya da yadda ake nuna wa manzo Allah kauna game da in an kira shi a yi salati in an ga mutanen gidan shi a mutunta su a yi kaza a bi sunna shi a yi kaza a yi kaza a yi kaza duka kazi iya ya kawo amma babu babi game da cewa a yi maulidin shi babu a cikin littafin fikin malikiya ma bayani ne akan cewa yin maulidi ma bid'a ne karanta sharhin littafin ainihin khalil karshi yace idan mutum ya bada wasiya yana magana akan gado da wasiya idan mutum ya bada wasiya cewa in ya mutu a ɗebi kuɗinsa a ce baka da lafiya cikin safar sai kaga zaka mutu sai ka ce wa jama'a iyalai ko dangi ko ƴan uwa to in na mutu na saba yin maulidi duk shekara kun san ina yi idan na mutu a ɗiba ai maulidin nan a cikin sulusi da ake yi ko wasiya ya ce wannan wasiyar ja'ira ce ba za a aiki da ita ba saboda bid'a ne abu a cikin malikiya jama'a to kaga duk waɗannan dalilai ne da hujjoji amma sai ga mutane sai ya ta'amauna sai su makantu duk wannan sai a ce yahudawa ne suka sa su wallahi yahudi ne kin annabi suke jama'a mu a ga mana sa annabi yanzu jama'a mu da muke karanta hadisai kuma ku kun kasa kawo hujja daga annabin nan sai dai tawili sai dai a ɗauki ayoyi waɗanda ba ma'anar su ba kenan a ce da su za a yi hujja a ɗauki maganganu waɗanda ba haka suke ba kai wani ma ashar da ya ce to wallahi sai mun yi dan cin kaza kaza kazan ku kuma tun ana yin waɗannan abubuwa suna matsayin wato abubuwa na taruwa da karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam da sauransu har kuma al'amari yanzu ya kwace daga hannun malaman ya kuma jahilai ne akan gaba kaga al'amari ya juya gaba ya zama yanzu cannibal ne yanzu kalankuwa ce ba yi da bambanci da kalankuwar da Obasanjo ya kirkiro da ake yi Abuja cannibal ba yi da bambanci saboda shi ma haka ake zuwa da ƴan tauri da ƴan bori da matsafa da ƴan kwallo da ƴan kaza haka kowaɗanne ranki ranki to haka su mayan suke ranki da ƴan fulani da ƴan mata da karuwai da ƴan daudu da masu buga kwallo da masu wane ne duka ga sunan kowanne kungiyar su da shigar su da kiristoci da masu cross da masu waye da sunan wai ana tunawa da ran da aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallama gwamnati kuma saboda tsabar dabbanci har ta mai da shi official da haka yanzu yanda ake hutun 1 ga watan Oktoba 1 ga watan January 25 ga watan Disamba kuma akwai hutu yanzu 12 ga watan Rabiul Awwal tun ana yi a wasu jihohi har ya zama yanzu na ƙasa ne gaba ɗaya Allah ubangiji ya shirar da mu bala'i ya kai bala'i jama'a ƙarya ta zama gaskiya gaskiya ta zama ƙarya irin magana Abdullahi dan Mas'ud shikenan kiyama kawai ake jira yanzu dan aka tambaye shi aka ce yaushe tashin kiyama yace idan gaskiya ta zama ƙarya ƙarya ta zama gaskiya to shine Allah ya shirar da mu wa bilalatil isra'i wal mi'raj da kuma wato irin maulidin da ake yi tunawa da daren isra'i da mi'raji da cewa wai sha biyar ne ga watan ainihin rajab shi ma ana yi mishi wani addini na musamman cewa ranar da wai aka ɗauke manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafiya cikin dare ya ainihin tafi zuwa mi'raj waɗannan abubuwan da zamu zo jama'a ɗaya bayan ɗaya kowanne idan an zo kanta za a tattake mata matsala gwargwadon hali insha Allah walilatan nisfu min sha'bana da ainihin daren sha biyar ga watan sha'aban wai daren da ake raba kaddarori ake raba arziki da makamantansu wa ihdasi salawatin lam yashra'aha Allah da ainihin wato kirkiro salloli waɗanda Allah bai ce a yi su ba irin bai da ake waɗannan salloli za ga ana yi a ce akwai sallar kaza za a yi raka'a kaza daren kaza ga watan kaza raka'a ta farko akan ta kulwar lawo kafa kaza bayan na a ƙara kulwar lawo kafa kaza ko a ce a taru za a yi addu'an mako irin na 'yan nasfat ko irin abin da yanzu 'yan uwan musulmai suke a ƙasashen north east saboda sun samu kansu a cikin haɗari da bala'i sun ƙirƙiro kansu salloli mutanen garin mubi da makamantansu duran lahadi da saba za a fita a je a yi sallah salatul haja Allah ya fitar da su daga bala'in da suke ciki da addu'a yadda kasa ana yin idi duk lahadi haka suke yi sun bota biyar yanzu ina jin suna yin wannan abubuwan da malaman jahilan haka za a fita a je filin idi a yi sallah duk lahadi kaga ya zama kiristanci haka nasfat duk lahadi za a saka fararen kaya a je ana wani addini wai da sunan musulunci duk waɗannan salloli ne da ake waɗanda Allah bai san da su ba a matsayin addini wa salatu wa kasalatul ragaib kaman salloli na bukatu wa taksisi layalin wa ayyamin bi ainiha bi ibadatin ma'utada ko kuma ka kebe wata rana ko wasu ainihin wato lokuta da wata ibada ta musamman wadda Allah bai ce ayi ba akwai ibadar da Allah ne ya keɓance ya ce ayi kamar yawaita salati ranar juma'a kan da sutul kafi ranar juma'a Allah ne ya keɓance ya ce ai manzo Allah ne ya keɓance ya ce ai ko yin azumi ran litinin da alhamis yin azumi ayyamul bid to waɗannan sun tabbata to kuma kai kuma sai ka ƙara naka misali wani kawai sai ya ƙara wa kanshi wani abu cewa to duk ranar juma'a shi kuma sai ya sadaka da kosai duk ran juma'a da sassafe zai aika su mai kosai ya sadaka ko ya riga ya ba wata mata mai kosai kwangila zai bata kuɗin wata guda ko kuɗi duk bayan mako tana mai sadaka dole sai juma'a za yi wannan ba ibada ce karɓaɓɓiya a shari'a ba bid'a ce domin wannan hanya ce daga cikin hanyoyin barna da kirkiro addinan da Allah bai ainihin shar'anta su ba ka awwali khamisin min rajab kaman farkon alhamis ta rajab kana zaune kawai sai kaga a facebook ne ko a twitter ne sai ga wani kawai wani dakikin malami ko wani jahili bai san me addinin musulunci ba kawai sai ga yayi posting jama'a yau biyar ne ga watan rajab ai sallah iri kaza iri kaza iri kaza da kai comment ka ce to ai na ka samu wannan sai ce ka ji irin su ko ba su so ana ana cewa ai addini haka zaka ta ganin shi a cikin waɗannan musamman tunda yanzu mutane sun samu kansu a wani hali wanda ake yin maganganu babu ainihin wato ma'ayir buɗaɗɗiyar tasha ce wadda kowa na iya faɗan abin da ya ga dama san da ya ga dama yadda ya ga dama ya faɗi shi kafin kuma ka ce tak shikenan sai ai sharing su dubu da ɗaya shikenan ya je ko ina a duniya Allah ya shirya da mu haka kuma sai ya ce wallailati awwal juma'atin da kuma daren juma'a ta farko a shekara walailatin nisfi minhu da daren juma'a ta tsakiyar shekara wa karrahabana da kuma ruhubaniyanci shine mutum ya ki aure ya ki sa kaya masu kyau ya ki cin abinci mai kyau ya kuma yana cin abincin bola ya fita daga cikin mutane wa ruhubaniyata nibta da uha ko ma katabnaha alaihim wasiyaha da yawon bude ido tourism lighairi qasdin mashru'in aw mubah ba dan wata manufa ta shari'a ba ko manufa ta halas ba shine ka tashi kawai yanzu ka ce bari ka tafi kasar Yaman inda ake cewa wai akwai ashabul kafi kafin nasu yana nan a wajen wai bari ka je ka gani to wannan bai halasta ba ko ka ce bari ka tafi kabarin da ake cewa na Khalid ibn Walid a garin Hims musamman zaka tafi ziyarar shi ko bari ka tafi ziyarar kabarin dan hodiyo musamman a Sokoto duk wannan baya cikin addinin musulunci ina fata mun fahimci wannan to ire-iren waɗannan amma babu laifi dan kana da kuɗi ko kai babban mutum ne ko dan siyasa ne ka tafi shakatawa ka inda ake zuwa a shakata ka je kai hutu a Dubai ko a Paris ko a abin nan Kiev ka je ka sha sanyi abin ka gwargwadon iko babu babu laifi wannan ba ka je yin wani abu ne da tunanin zaka samu wata falala ba anan ina fata mun fahimci wannan wal gulu fi din da kuma zafin ka addini shi ma daga cikin wato barar ta shigo mutane nan kuma sai a jiyo kan mutanen mu ko zafin ka addini ka zama wani mai zafi baka da sauki ko miskal da baka ba mutane uzuri da zaran mutum yayi wani abu wanda watakila ma yana da uzuri a shar'ance kawai shikenan sai ka sai ka bid'antar da shi ko ka fasikantar da shi ka daina mai sallama ka daina amsa sallama shi ka daina magana da shi wannan yana daga cikin ainihin barna addini algulu yana daga cikin abin da ya batar da wasu a can baya kuma yake batar da mutane a har gobe waɗanda ake cewa yan boko haram abin da ya batar da su kenan guluwi ne ka dinga tsayawa kana kallon gemun mutane kana ganin ko suna askewa wani fa ina ganin tunda na san gemun shi nan baya tsirowa bari mu gani kullum sai ka dinga kallon gemun shi ran da aka yi rashin sa'a kaga wani alama wani dan gashi a sama rigar shi ka gani ko ya aske gemu shi ne ka fara gaba da shi sai dan bid'a ne in an tsaya sallah kana kallon wandunan mutane da kaga wanda wani kawai sai ka girgiza kai ma da matsala haka je kai rafkan nuwa za ka suke da irin wannan mugun zafin to wannan ya saba wa manhajin ainihin annabta jama'a ya saba wa manhajin sunna idan har ka ga wani mutum ya yi wani abu wanda kake ganin ba daidai bane a shari'a abin da za ka yi shine sai kai mai nasiha in kana ganin ka kai kai mishi in ba kai kai mishi ba sai ka nemi wanda zai yi mai nasiha amma kar ka ɗauki gaba da shi watakila yana da wani uzuri karɓaɓɓe a shari'a da kai baka sani ba kuma ko da bayi da uzuri kai ba wakili ne akan imaninsa ba ba wakili bane kai akan imanin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya ce mishi kai ba wakili bane akan imanin mutane Allah bai daura ka wakilci akan imanin mutane ba ballantana ka dinga duba abinda suka yi kana kana sensory kana ainihin wato duba ko sun dace ko ba su dace ba wani kawai yanzu akan ya ji labarin cewa ga wani malami ya bada fatawa cewa za a iya yin azumin nafila ran asabar shikenan sai ya ce duka gatun malamin ƙarya ne ba zai ƙara sauraron shi ba duk da fatawar da ya bayar kuskure ce a hakikance amma kuma fatawa ce da take akwai yana da wajihi hala a ilmance da yasa ya faɗe ta abin da ya gamsu da shi idan kai ka gamsu da aka san haka shikenan kyale shi akan ta amma dai ana a matsayin dan uwa ne ahlus sunna ne salafi ne amma dai anan yayi kuskure kamar da kai ma hala a wani waje kai kuskure ya kamata mu gane wannan salafiya din nan ba a fitar da mutum daga cikin ta jama'a ko ahlus sunna da mujarrad kawai yayi kuskure kuskure a wajen manhaji kuskure a wajen fatawa kuskure a wajen karantarwa musamman kamar yadda malai ya shafa da Allah ya ji kanshi cewa mutane da dama sun tsinci manhajin ne kawai akan titi ba su sha sun ƙoshi game da tarbiyyar ya ake mu'amalanta shi ba sun ga gaskiya ne kawai sai suka ɗauka to kuma akwai wasu abubuwa hala da ba su ƙware game da su ba kuma hala sun ƙware akan wasu abubuwa wajen waɗannan wani hala ƙwararren malamin loga ne sai zai samu kanshi ya anshi manhaji na salafiya kuma ƙwarewar shi ta fi yawa akan loga fiye da salafiyanci dole wani lokaci zai ga wannan loga tana jan shi yana karkata zuwa ga wasu fatawa waɗanda hala a salafiyance ba daidai ba ne to sai a mai wannan uzur sai a karantar da shi in zai yi sai a nuna mashi hanyar da ya kamata ya bi amma ka a ce ƙarya yake ba salafi bane bayan ya ce kaza ƙarya yake ya saba wa salafiya zaka yi ganin wani ba salafi amma yana sallah baya jisa da israha akwai su da dama amma salafi ne a akida ko baya ajinu ko baya kaza ko fatawar shi ta saba da fatawar salafiya a waje kaza ko yana ainihin yin wani abu wanda ya saba wa abin da aka sani ma'aluman min addini bi darura a cikin manhajin salafiya to kar ka ce kawai zaka kyarar da shi ka batar da shi kar kuma ka ce sai ka mishi imtihan sai ka jarabta shi ka ji in akan me yake wannan mana daga cikin hanyar khawarija shine yin mutane jarabawa game da imanin sa a ce me me mazhabin ka game da kaza muna so mu san me kake cewa game da kaza me magana ka game da kaza alaga malam ka je majalisin malami sai ga wani malami sai gan shi ba gemu gaba daya gemun shi gaba daya haba shi kaman kaman kasan ayon ya goge ta gaba daya to karkace zaka mai tambaya alga wata malami hukuncin wanda ya aske gemu ya zama kana wannan fata wani da niyyar ka ji me zai fada dan ka sa shi a kwana wannan daga cikin algulu fi din ina fata jama'a mun gane shine abin da yake shari'a ga yadda ta ce a yi shi to ka tsaya akan yadda shari'a ta ce a yi shi kar ka zake kar ka gaza zaƙewa shine ke kawo wannan zafin kan da ƙalaƙatanci gazawa kuma shine ke kawo murji'anci a ce ba komai ba komai ba komai aitayi ba komai ba komai har ya zama babu komai a cikin addinin ina fata mun fahimci wannan Allah ya shirya da mu wannan duka sa daga cikin misalan masail waɗanda Ibn Taymiyyah ya kawo dangane da addinai da bukukuwa waɗanda za mu ji bayani akan sa littafin nan shi sa littafin nan tsimagiyar kan hanya ce jama'a fyaɗi yaro fyaɗi babba wa alaikum salam wa tula na'am eh gaskiya ne Allah ya shirya da mu irin wannan zafin kanku Allah ya shirya da mu wa mimma waqa fihi almuslimuna fi suluki wal akhlaqi wal adat na daga cikin kuma irin kwaikwayon kafirai wanda musulmai suka fada a cikin shi dangane da halaye da ɗabi'u da al'ada akwai alhasad hasada kyashi ganin kyashin me yasa Allah ya wani ni'ima kaza wal baghi da ta'addanci shine zubar da jini kisa ta'addanci akan rayuka da dukiyar mutane wal bukhli da rowa bil mali rowa da dukiya wal ilm ko rowa da ilimi wa juhudi ma ma al akharin min al haqq da kuma kin yadda da abin da ke wajen wasu na gaskiya inda al khusumat in kana rigima da su kana ji kana gani kaga gaskiya ka ki karbata wa tashabbu bil kafirina bil libas da kama da kafirai a wajen sutura war ratana bil lugatihim da kuma wato kwaikwayo da su wajen magana da yaran su da ganin cewa magana da yaran su burgewa ne li ghairi darura ba inda ya zama dole ba jama'a ku kalla waɗannan duka al'adun kafirai ne hasada al'adar kafiri na farko ne shine iblis me yasa iblis yake ainihin wato yima adamu sujuda shine yana ganin Allah ya wa adamu wata ni'ima da shi ya fitantanta da ita dan me za a ce an girmama wanda aka halicce shi daga ƙasa shi bayan yana ganin shi daga wuta ne to shine irin abin da ke faruwa da mutane mutum ya ga cewa to aini na rigawa ne shiga wannan harka ko na riga shiga wannan kasuwanci ko na riga shi an riga sani na a wannan sana'a dan me zai zo ya fi ni akanta sai ka dinga jin hassada tana tasowa wanda kuma ta taso tana haifar da abubuwa da dama takan haifar da ta'addanci takan haifar da sharri da gaba da ainihin makamantansu ko ajiya mutum asiri da makamantansu gashi nan dai abubuwa da dama daga cikin manifestation abubuwan da hasada take haifawa a cikin mutane ba kankani bane yana daga cikin cututtuka munanan cututtuka a cikin zukatan mutane Allah ya raba mu da shi wal baghi ko ta'addanci kisa da zubar da jini babu shakka shi ma al'adar kafirai ne kafirai su ne ba su san daraja da hurma ta jinin al'umma ba sai su dinga zubar da jininsu suna ainihin abin nan da kuma walbukhul bil mali wal ilm yahudawa su aka sani da rowa gashi nan Allah ya bada labari da suke cewa yadullahi maglula Allah ya ce gullat aidihim wa lu'inu bima qalu suna rowa da dukiyarsu kuma suna rowa da ilimin su yahudawa su ne su ce a koye ilimi kada kowa ya sani sai isu isu wanda za su tuci mutane haka kiristoci duk suna irin wannan rowa ta ilimi amma musulmai fa bai kamata a samu malami musulmi yana ruwa da iliminsa ba shine ya boye ya ki gaya mutane ya ki karantarwa ya da littafai ko kayan aiki ya ki ba abokan aikin shi aro ko ya ki bari a san sources din bayanan shi da yake samu duka wannan ya daga cikin ruwa da ilimi da malamai ka iya yi shine kana da ilimi ka zauna ka ki karantar da kowa ka zira wa kowa ido ka ce kowa ya je ai kabari na daban nashi daban in ya je ya ga abin da zai faru to kai ma za ga abin da zai faru kuwa babu shakka in ya gani kai ma za ka gani za a kama shi da laifin jahilci ko kuma a kama ka da laifin rashin kawar da jahilci ina bata mun gane wannan haka nan kuma har ila yau daga ciki akwai wato kin an san gaskiya a hannun wani saboda abokin husuma ka ne baya daga cikin ɗabi'ar musulmai kin gaskiya yahudawa su ne suke kin gaskiya idan ba a gurin su ta fito ba karanta kissa ainihin wato wannan sahabi abdullahi dan ainihin wato dan dan salam ko wanda yanzu yanzu nan suka ce mutumin kirki ne dan mutumin kirki ne amma yana juyawa ya zama ba ɗaya daga cikin su bane shi sai suka ce dan tsinannu ne tsinanne sharruna wa ibn sharrina yanzu yanzu nan suka juya gaskiya yuharrifuna al-kalima amma wadi'i kaga wannan al'ada kafirai ne amma kai kana matsayin musulmi idan wani ya faɗi gaskiya ko ba musulmi bane ko ba naka bane suka ce gaskiya ne abin da ya faɗa yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana gaskiya yace sadaqaka wa huwa kadhub game da kissa ta ainihin wannan shaidani da ke sata a cikin dukiya da aka baiwa Abu Huraira a jiya kamar yadda Bukhari ya rawaito wannan shine manhajin musulmai fadan gaskiya da karbar ta har daga abokin hamayya abokin gaba haka nan kuma ila yau daga cikin halayen da musulmai suka fada waɗanda suke munana da suka koya daga gun kafirai akwai ainihin bayani dangane da sutura sanya kaya irin na kafirai ba irin na musulmai ba wannan kam yana daga cikin bala'in da musulmai sun fada cikin shi baki daya illa man asama Allah wa qalilun ma kwaikwayo game da suturar kafirai har an wayi gari ma wasu suturin ma ba a ma san na suwaye ba na kafirai ne ko na musulmai ne saboda tsawon lokaci a san abu in tsawo ya tsawo rayuwa ta nisa sai a rasa ma wannan nawaye ma sai a rasa ma dan dan wane gari ne wannan yanzu misali kaddara abincin alale da waye sai yanzu ya san mutanen wani gari ne suka fara yin alale shin mutanen kudancin Najeriya ne ko arewaci suke yin shi Hausawa ne ko Nufawa Yarbawa ne ko kare kare ba wanda ya sani na jin yanzu sai an bu archaeology sosai kafin a iya gano wannan da anthropology sai an yi bincike mai zurfi yanzu a gane irin waɗannan abincin ba kamar fura bane an san na Fulani ne ko to wataƙila fara ma an tafiya ta tafiya sai a rasa gane na suwaye bayan shekaru hamsin nan gaba ko ɗari zai wuya a gane abincin suwaye wataƙila tuwo an san abincin hausawa ne ko wataƙila haka ne malamat kanawa ne ko to idan tafiya ta nisa sai wuya iya gane abincin suwaye ina so mu gane misali ne kawai to yanzu misali irin wannan kayayyakin da muke sakawa kaftani da da abin nan da babbar riga da waye da waye hala a ce shi ma sutura hausawa ne ko ba maki idan zamani ya tsawo to sai a rasa gane da suwaye to haka yanzu wasu da dama daga cikin suturin da musulmai suke sakawa jama'a ba a ma san na suwaye ba saboda zamani ya tsawo musulmai sun bi sun are sun yafa kuma wannan shiga in baka yi ta ba kai ba mutum bane wannan ya daga cikin bala'in da ainihin musulmai suka samu kansu a ciki kuma za mu zo mu ji irin wannan kamantakekeniya da zaka yi da su a zahiri yana tasiri a cikin tunaninka da kwakwalwarka ba za ka ankara ba sai ka ji tunaninka ya zama irin nasu domin ɗabi'ar mutum shine idan ka yi shiga irin ta suwa ne sai ka dinga jin kamar kai ma ka zama ɗaya daga cikin suwa nan ɗabi'a ce is natural a jikin mutane ba ka ganin yaro ma ka je aka kawo mishi irin kayan da ake cewa kayan sojoji daga maka in yasa sai ga yana takama yana jin kamar daga shi soja ne to a cikin psychology shi yana jin kamar soja ne shi haka inda za a rage maka mota a rage maka hanya wata mota mai kyau ka zauna a baya sai ka ji kamar kai wani kwamishina ne dan wannan tafiya da zai sai ka ji kamar kan babban mutum ne za ka dan kallon mutane aka gefe gefe alalin kuma talaka ne kai futik me yasa saboda ka shiga motar manya ko yau in aka gaishe ka taro na manyan mutane yanzu talakawa jahilan gari aka je walima ba su fa ake ana wawa ba wani ya jika rigar shi wani ya sa hular shi wani ma tura za ka ya zuba shinkafa yana ci to inda za a gaice ka irin cin abinci na manya a kai ka wani babban hotel a ce gashi nan buffet ne abinci ne an jera a layi sun fi kala ɗari dole kai ma sai kai behaving ba za ka iya bari ka ce bari ka tafi a guje kai sufa a cikin abincin ba sai kai ma kana yadda suke ka ɗaukan cokali ka ɗan ɗebi ɗaya nan ka ɗan ɗebi ɗaya can kai ma kana pretending kamar kai ma babban mutum ne ba haka bane jama'a to haka ɗabi'a take in ka samu kanka a wani wuri dole sai ka kana so kai kai ta kayyufi da ɗabi'ar wurin to idan kana shiga irin ta kafirai ba za ka ankara ba sai ka ji kana ɗabi'a irin ta kafirai tun daga gaisuwa da za ka zo yanzu a ganka haka da shiga tsab irin ta musulmai duk wanda ya ganka salamu alaikum zai ce maka maka ce mashi alaikum salam amma ana ganin ka da wata coat ka sha na kitai ka matsi musamman a ce lahadi ne ba a san ka ba ba wanda zai fara maka sallama sai kawai ga wani arni in ya maka mutunci ne ce maka good morning ko kuma kawai ya kau da kai in ka mai sallama ya ce maka wa alaika to tun mutane suna ma haka ma sai ka sai ka zama katir sasu akan da kaga mutane ko sai ka maka dinga ce musu good morning saboda ka san ka musu sallama ba su amsa ba haka sai ka ji kana jin kamar dan kafiri kafiri haka a cikin jikinka jama'a mun gane wannan da kyau ko to haka abun yake idan kana al'adantar al'adunsu ba za ka ankara ba sai kawai ka zama irinsu Allah ya shirya da mu wa mimma waqa'u fihi min al-i'tiqadati wal iradat daga cikin kuma abinda musulmai suka fada cikin ainihin aƙida da magangada ayyuka na zuciya kalgulu fil anbiya was salihina kaman wuce iyaka dangane da kaunar annabawa da salihan bayi irin waɗannan abubuwa da ake na ƙasa'idu da wane ne kaunar manzon Allah shauki mutum da an kira sunan manzon Allah kawai sai ya faɗi su ma ya ce ma baya zuwa sallar juma'a saboda in ya ji almajirai suna dan amina manzon Allah kawai sai ya faɗi su ma saboda tsabar kauna kaga wannan guluwi ne a cikin ainihin kaunar annabi guluwi a cikin kaunar salihan bayi tunanin cewa salihan bayi za su iya ainihin kawar maka da cuta ko su kawo maka amfani ko ka je kabarin su ka roke su da makamantansa da wasu kudurce kudurce da mutane suke da su game da mutanen kwarai salihai duk wannan ya daga cikin ainihin abin da mutane suka koya a cikin addinin Yahud da Nasara kama taf'alu tawa'ifu minal mutasawwifa kamar yadda wasu bangarorin yan dariƙa suke su ne suka fi kowa shahara akan irin waɗannan abubuwa wal muta'abbida da masu tsabar bauta masu bauta babu ilimi wa tahriful kalimi an mawadi'i na daga cikin muguwa aqida da musulmai suka koya a gun yahudu shine canza gaskiya daga mahallinta kaji mutum na ta zubo ayoyi yana kare ƙarya ya ta zubo ayoyi da hadisai da nassoshi waɗanda abin da suke faɗa daban da abin da shi yake nufi amma sai ya lankwasa su ya ce abin da yake nufin nan shi suke cewa sai mutum ya ce wai zai fitar maka da satul fati a cikin alkur'ani zai gawo maka ayoyin da suka tabbatar da akwai maulidi fa bizalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un kaga irin wannan qulillah summa zarhum fi hawdihim al-abun yace maka wannan shine bayani akan ainihin wato zikiri ai ta ai ta yin hauka ka kyale mutane da ire-iren waɗannan wannan shine tariful kalimi an mawadi'i canza magana daga muhallinta mun gane wannan da kyau ko jama'a sannan kuma kama fa'alatul firaqu kamar yadda kungiyoyi masu danganta kansu ga addinin musulunci suke yi kal jahmiya kamar yan jahmiya sune yan alwujudi kenan mutanen jamu dan safwan wal mu'tazila da mu'tazila masu ƙaryata gaba ɗaya sifat wal khawarij da yan qalaqatu yan boko haram da makamantansu duka waɗannan sune ainihin wato khawarija wal rawafidu da yan shi'a masu zagin sahabbai wa ba'dul asha'ira da wasu daga cikin asha'ira wa nahwihim da ire-iren waɗannan yan bid'a kala-kala ga sunan irin yan ainihin sunusiya irin yan waɗannan ahmadiyya da makamantansu duka abin da suke shine canza bayanai daga yadda suke canza maganganu daga yadda suke ina fata mun gane wannan wa kabina'il masajidi alal quburi kaman gina masallatayya akan kaburbura wa tawafi biha da kewaye kabari ana mushi tawafi wa du'a'i ahliha min dunillahi da neman bukatu a gun mutanen da ke cikin kabarin nan a bar Allah wa tamassuhi wa tabarruki biha da kuma shafa kabari da neman albarka a cikin kabari wa nahwu zalika ta makamancin wannan minal bid'i wa shirkiyat daga cikin bid'o'i da shirka a sanya wa kabari fulawa a sanya wata ƙasa a cikin kabari a sa mana cikin kabari abubuwa da littafai da maganganu ko a zo a tsuguna a kabari ana gaya wa na kabarin ana bashi satan ansa abin zai faɗa wa zai faɗa wa mala'iku ko idan ja aka munkarin wani kirin fa kullahuma kaza kaza kaza wa ana bashi satan ansa kaga wannan duka corruption ne a cikin bid'a mai ta kanta Allah ya shirye da mu allati waqa'a fiha kathirun min al-juhali wal mubtadi'in wanda da dama daga cikin jahilai da yan bid'a suka fada ciki wa ashabi turqi sufiyya da kuma mazowa dariqun sufaye wa shi'a da kuma shi'a duk sun fada cikin wannan bata wa ghairuhum da wasun su sai ka ji kamar yanzu ake wannan magana kamar latace da aka zata yan watannin baya jama'a shekara fiye da 600 saboda gaskiya ɗaya ce waɗannan barnar ga sunan ana ganin su suna faruwa kuma sharrin waɗannan barnatakun jama'a ya fi sharrin sabo ya fi sharrin shan giya ya fi sharrin zina ya fi sharrin caca da luwa'i da sata da ƙarya da kisan kai da fashi saboda mai yin waɗannan yana sana akan cewa barna yake bai so a ga yana yi ma amma mai yin waɗannan fa shi kuma so yake ma ya yayata su ya tallata su ya kyari masu kyaran su yana cewa waɗanda suke cewa ka a yi su ne akan ɓata zai fito yi wa'azi ya magana ya yi raddi ya ci fuska ya ci mutunci ya ƙarya don tabbatar da wannan bata cewa ita ce gaskiya ya kira mutane zuwa gare ta ya tara jama'a ya sayan musu da wannan haja ta barna amma babu wanda zaka taba jin ya kai bata babu ma wani malami da ke wakiltar mazinata da zai zo yana musu magana an banda yan shi'a da suke halartawa ta hanyar mutuwa ko a ce ga wani wanda ke wakiltar barayi yana yin wa'azi akan halascin sata akwai shi babu amma duk wata bid'a ko wani malami wakilinta domin shine shedani akan kofar wannan bata da haka al'amarin sabo bayyananne ne jama'a Allah ya riga ya bayyana shi innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun bainahuma umurun mushtabihat amma al'amarin bid'a to sarkakiya ne da shi mai matukar ainihin wato zarge da nade wanda ba kowa ke iya gane shi ba saboda a lokacin da kuke magana kuna cewa wannan abun bata ne wannan abun ba kyau ne to jahilan gari sai su ce to amma kuma su malam wani suna yi kuma ai sun kawo hujja sai jahilai su ce an ruda su jahilai suna faɗa wannan su ce malamai suna kawo hayaniya suna ruda mutane ya za a ce kaza saboda wani malami ya zo a lungun gidansu ya yi maganganu har ya yi kuka ya ce jama'a ƙarshen duniya ya kusa ba a san manzan Allah yanzu taron tuna da manzan Allah yanzu jama'a babu kyau kenan eh yanzu da a tuna da manzan Allah da a tuna da wane wanne ne ya fi ya jama'a an yi taron tunawa da wane an yi na wane an yi na wane yanzu manzan Allah shine bai da gata sai ya fashe da kuka sai duk jahilai su fashe da kuka shikenan ya zama hujja to ko an yi taron tunawa da wani jama'a shi ma bata ne kowaye a ce za a yi taron tunawa da shi ya daga cikin kuskuren da yan izala suka samu kansa a ciki taron tunawa da gumi bai gaza wannan barna ba jama'a tunawa da gumi shine ci gaba da aikin shi kawai shine ci gaba da karantar da sunna da yada gaskiya da ainihin wato ci gaba da yaƙi da bid'a da yaƙi da barna da gyara halayen mutane kawai shine tunawa da gumi babu wani malami da zai mutu a ce bari a ranar tunawa da shi shekara biyar goma ashirin a ce za a ranar tunawa da shi a in har za a tuna da shi kamata ya a tuna da ayyukan shi a ce to a ga ayyukan da ya yi na ilimi yanzu me sakamakon su ina suka kwana amma ba ce za a yi tarihin shi ba tarihin shi an haife shi lokaci kaza ga yadda aka yi mutu ko yadda aka kashe shi a yi ta kuka a ɗauki hotuna a tashi wannan bid'a ne jama'a wannan shi ma ta'abin ne shi ma anniversary ne na mutuwa a buga poster a manna a motoci a bada souvenir duk wannan barna ne in dai da gaske ne yan izala sun yi wannan to sun samu matsala an aka jiyan ɗarika suna musu raddi da wannan cewa ya an yi taron tunawa da gumi amma sun ce kai taron tunawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ni wallahi da gaske ne sun yi to in dai sun yi da gaske ne in dai sun yi bata ne ba daidai bane ya kamata kuma mu san wannan ina ba ta da mun fahimci wannan idan mutum ya mutu tunawa da shi kawai shine da an tuno shi a mai adda idan yayi wani aikin alheri a ci gaba da yin aikin alherin kawai wannan shine tunawa da shi da zai yi a tuna da wani kamar yadda muka faɗa da annabi ya fara tunawa da sahabban da suka riga shi shudewa alayhi salatu wasalam dan ya nuna musu cewa shi ma in ya shude a tuna da shi kun ga addinin shi ba irin na tsayar bace bane shi da kanshi ya fito ya ce to yana tunawa ne da inyas saboda shi ma a tuna da shi dan da ya mishi tambaya cewa ya yanzu kai maya kake gani me yasa ba za a fara bikin ka ba yace to in na mutu idan na baya na san ga na cancanta ni ma sai a tana da ni yadda na tana da magabata na magabatan shabata su in yasu ko na ba ta fahimci wannan jama'a to addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ba na tunawa da mutane bane a na tunawa da ita gaskiyar ne kullun a dinga ga mutane ita amma sai su kautar da mutane daga kan gaskiya su kai mutane kan bautar katti hero worship shine asalin falsafa bautawa katti to falsafa ce kuma ta rum mun faɗa su ne masu bauta wa sarakunansu duk sarkin da ya hau imbirator suke ce mashi ko impero ko to shi ne allansu abin da ya faɗa kawai shi ne za a yi idan ya mutu sai a yi gunki shi a sa a cikin wato abin nan museum na tara gumakan allolin da suka shuɗe sai a naɗa kuma wani sabon allah mutane suke naɗa allah da kansu wani riko allah allah ya shirar da mu za mu tsaya nan insha allah tun da mun samu gaba kuma lokaci ya kure insha Allah abinda muka faɗa daidai muna fata Allah ya bamu ladan shi kurakuran da suka auku Allah ya mana gafara Allah ya ainihin rangwanta mana muna addu'a ta musamman Allah ka ji kammala albani ka sa ya huta Allah ka mishi rahama ka anshe shi matsayin shahidi shi da Abdullahi da Umma Abdul Barri Allah ka wanzar da abin da suka bari a baya na ayyukan alkhairi da dangi da iyalai da ɗalibai wannan makaranta Allah ka sa mata albarka Allah ka ɗaukake ta fiye da yadda malam ɗin ya tunani muna addu'a ta musamman Allah ka gyara mana wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka canza mana yanayin da muke ciki na tsoro da bala'i zuwa aminci da gaskiya da adalci da ɗaukaka addini akan ainihin barna da kuma samun shugabanni nagari da mabiya nagari Allah ubangiji ya wanye mana lafiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah